بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين قوة جمال الآخرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 21 ga wata na 12 2024 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a sheikh ahmad ibn muhammad ibn abdul latif azabidi ya yi iktisarin shi daga almusnad sahihul jami malamin yana daga malamai na karni na tara hijirar maki sallallahu alaihi wasallam ci gaban karatunmu shine hadisi na 802 taqbilul hajar 806 806 babu taqabilil hajari babu taqabilil hajari baban da zai mana bayani akan hukuncin taqabilil hajar sumbatar hajar al-aswad wanda an ce sumbatar hajar al-aswad yana daga cikin sunnoni wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ga dukkan wanda ya je haji ko kuma umara sannan kuma sumbatar hajar al'aswad yana da matakai guda uku mataki na farko taba shi da kuma sumbatar shi da baki ma'ana mutum ya dora leɓunan shi mataki na biyu kuma yadda zai zamanto babu dama kina in haka nan ya gagara mutum zai iya taba shi da wani sanda ko wani abu kuma sai sumbaci abin sai kuma mataki na ishara kenan duka wannan mazala sosai yayi kamar lokacin na nan sosai yana dawafi saman taguwar shi kaga babu damar ya matso kusa da shi tunda taguwa ba ta shiga ba cikin mutane don yana sosai yake ishara da kwagiri a hannun shi zuwa ga hajar al-aswad ya kuma ya zamanto ya sumbata babu taqabil al-hajari babu taqabil al-hajari عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله أبا يا وجه عمر الله قال يرجع غريش إن يزو سنبات الحجر الأسود ينأتي إني لا أعلم أنك حجر ina sane da cewa lalle kai dutsi ne daga duwatsuna saboda haka la tadur wa la tanfa babu amfanarwa ko cutarwa hannunka walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka ma qabbaltuka ba dan na ga manzo sallallahu alaihi wasallam sumbatar ka ba da bazan sumbace ka ba daga ibnu umar Allah kare da gare shi annahu salahu rajulun wani mutum ya tambaye shi an istilamil hajari akan sumbatal hajar al-aswad al-istilam shi ne aka ce taba shi da kuma sumbata shi da baki faƙala sai ce ra'aytu rasulullah sai yastalimu huwa yuqabbilu manzo Allah sassan naga yastalimu huwa yuqabbilu kaga abin da yake sai nuna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir saboda haka kawai manzo Allah sassan muka ga yana yi mun ma muka zamanto mun aikata manzo Allah sassan umarce mu haka kuma muka yi sumbata al-hajar al-aswad kenan sunna ne daga sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace faqala ar-rajul sai shi wannan mutumin wanda mutumin dan yankin Yaman ne sai ce ar'aita ba ni labari ya amiral mu'minina in zuhi in zuhimtu in ya zamanto an matse ni ma'ana gosulo turmutsutsi ya hana ar'aita ba ni labari in gulibtu in ya zamanto dandazon al'umma an rinjaye ne ban iya samun na sumbaci hajjar al'asori ba mana ba ni labari da za a samu matsatsi da za a samu abin nan yaya zan yi a wannan lokacin kenan sai ya tambaya faƙala ƙala rajul ya mutumin ƙala ya ce ij'al ar'aita bil yaman ibn umar ya ce lalle ar'aita inka ba ni labari yaya kaza ya kaza kamar ya ga yana son ya gwara sunna da ra'ayi ko da tunanin kanshi sai ce to ij'al ar'aita bil yaman ar'aita kabarta can yaman ar'aita rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbilu ni na ga manzon sa sai yana taba shi kuma sannan ya sumbace shi sallallahu alaihi wasallam sumbatar hajjal aswad sunna ce daga sunnoni da aka shar'anta sai dai akan sumbata shi kenan dora lebuna mataki na warko a taba shi a dora lebuna kamar yadda imamu darin ya ce taqbilul hajar bi wad'i shafa min ghairi taswit kawai mutum zai ɗora laife ne ba tare da sauti ba sai dubin jubair a duk lokacin da ya fuskanto yana cewa idan kabaltar rukuna in ka zo sun ba ta hajjar aswad wala karfa a sautaka karka daga sautinka ka ƙublatin nisa'i ko ka ƙublatin mara ka ƙublatin nisa kenan kakka sa ƙara yadda za a ci kenan wajen sumbata a kawai laife ne zai zamanto mutum ya ɗora sannan in ya zamanto da akwai gosulo ko kuma ya zamanto da akwai tsanani kina a nan gurin yana sabka kuma mutum ba ya ba da jini ba ba ya ba da fiye ba kamar yadda mazalar sassanin ya ce musu yadda na umar in na karajulun ƙauyin kai mutum ne ka karfa sau da aka fala tsodi a hadar kanka ce sai ka sai ka tursa sama kai yadda har zai zamanto ka cutar da wani in ka samu dama ka sambata in baka samu dama ba shikenan sai kai ishara ibnu umar Allah ƙara yarda a gare shi saboda ganin da ya manzo Allah sosai yana sumbata hajar aswad wannan yasa shi yana ga wajibi ne dole ya mutun yayi shi yasa wani lokaci ya zo aka ce dinga kutsawa ta yadda har ya zamanto ya dinga samun haɓu wannan yana nuna mana shar'anta sumbatar hajar aswad ga wanda yake mai hajji ko kuma mai umara sannan kuma da ladabin sumbatal hajar al-aswad manzana sassa ya ce ran alkiyama zai zo da harshe zai shaida ga dukkanin wanda ya zamanto ya sumbace shi sannan in har ya zamanto dama ba ta bada ba hallau yakan sabka kenan sai mu dora dukkanin abin da aka sunnanta ko aka shar'anta to in ya zamanto da akwai wani nau'i na cutarwa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kaga duk inda ya zama da akwai wani abu na tsanani ko kunci to abin yakan yakan sabka kenan shi yasa kaga sai annabi sai ya ce masa sayyidina Umar kenan kai karka yi wannan saboda maji karhi ne kai kenan karka ce dole sai kai sai bai zuwa ga cutar da wasu sannan ba a gwara sunna da ra'ayi kamar da zaka ga misali ya mutai dinga kawo kiyasi kaga ya nura cewa kamar yana auna ne da hankali to yanzu in wani zo turmutsatsi yayi yawa in wani zo kaza a ƙa'ida kawai aka ce ma an shar'anta kaza ka aikata in dama ba ta samu ba to kuma nan ne ake zance amma ba za ka ce ba to yanzu in na ce yi kaza kaza wa wannan da kuwa rashin kimanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba auna ta da ra'ayi ko kuma wani abu wanda yake na kiyastawa abin da yake wajibi shine kawai at-ta'assi akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine zaman lahiya shine alkhairi shine albarka duk ibadar da aka kwaikwayi manzo Allah sallallahu ciki to ibadar tana samun albarka duk kuma abin da ya zamanto an nisanta shi da karantarwar manzo Allah sallallahu to yakan zamantawa yana da karamcin albarka wajen karɓar shi ko kuma lada iya daga abin da yake fifita ibadar mutum aikata abubuwan da manzo Allah sai aikata a cikin ibada wannan yake samar da miza shi yasa wannan zai haji wannan ya haji amma kuma a samu bambancin lada tsakanin hajjin wancan da kuma hajjin wancan wannan ya maimaita a kitabul hajji babu mallamin salim illa rukunin al-yamaniyai ne dan nuni akan cewa hajar al-aswad da kuma rukunin al-yamani sune wanda ake sumbata hajar al-aswad duk lokacin da ka zago zaka sumbace shi sabanin shi wancan sai kuma babu ramal fil hajji wal umra yin sassaka hajji da umra shi ma dai ya maimaitu babu man tafa bil baiti idan qadima makkah qabla an yarji'a ila baitihi baban da zai bayyana mana hukuncin man tafa bil baiti wanda ya yi tawafi idan qadima makkah da zaran ya gabato maka qabla an yarji'a ila baiti kafin ya koma masaukin shi ko gidan shi abin da ake so ga wanda ya je hajji ya zamanto ya dukufa ya lazumci abin da ya kai shi kenan karan farko da ya je zama da ka'aba zai fara sannan in ya tashi zai ta gida bayan ya ɗaure kayan shi sai je da kayan ya yi ɗawafi sau da ya halitta mutum ya ɗawafi da kaya a hannun shi sau da haka ta yadda kawai yana idawa kenan tahiya zai ba sai ya koma ba masauki ya zama farkon masaukin shi ka'aba sannan kuma ban kwanan shi ka'aba man tafa bil bait idza qarima makka qabla an yarja ila baiti wannan shi ake ce ma tawaful qudumi tawaful qudumi wannan sunna ne ga wanda yake mai kirani sunna ne ga wanda yake mai ifradi amma ga wanda yake mai tamattu'i kaga cikon umar shi ne rukuni ne saboda ai kaga sai yayi shi ne umar zai warware umar shi ta cika amma wanda yake kenan mai mai ifradi mai kirani to tawaful ziyara ko kuma dawafir kudu kenan a haƙin shi sunna in ya samar da wannan ƙarin lada ne a gare shi inda za a ce bai sami shi ba to ba zai ba da fida ba ana aisha radiyallahu anha anna awwala shay'in bada bihi hina qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda zaka iya samun matsalar mutum ne sai ya zo bai samu ba isawa sai cikin dare kaga yanzu in yace zai je yayi tsawafi yayi umara ya yi dawafi ya sa yi tsakanin safa da marwa takan iya yi wa zamanto alfijir ya hudu kene yanzu tuntuni ya zub da abubuwa kama haka kaga zancen mai na dama babu yin tsawafi na ziyara babu yanzu me ya kokarin shi ya je ya samu tsayuwa arafa alhajju arafa kaga kenan zai je wannan sau da dama tsawafi ne wanda yake na mustahabi ana shi radiyallahu anha anna awwala shay'in bada bihi abu na warko da ma'aiki ya fara hina kariman nabi sallallahu lokacin da annabi sallallahu ya gabato annahu tawadda yayi arwala sun matafa sai kuma ya tawafi wannan yana nuna mana yin tawafi yana daga sharadin shi kenan tsarki shi yasa manzara sai ce mu Aisha if ali ma fa alhaj ghair Allah tatufi bil bait kenan tahara manzara sai yana ce at-tawafu bil bait salatu illa annahu la abaha al-kalam fiya zagaye dakin Allah kamar sallah ne kawai zance ne aka halitta saboda haka kenan tawadda a nan sassa sai arwalla summa taba nan sai zo yayi tawafi summa lam takun umra sannan kuma bata zaman to ba umra summa hajji abubakar umar mithlahu abubakar umar su ma ya suka zaman to sun aikata irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mun to ya aikata ma'ana mujarradin yin tawafi ba zai samar maka da umara ba dole sai an samu sa'ayi tsakanin safa da marwa shine kenan cikon da kuma yin waɗancan raka'o'i guda biyu a maqam ibrahim karan farko kenan aka ce da mutum ya sauka abin da zai fara da shi tsawafi zai zo sumbaci hajar al-aswad ko kuma wacce ishara zai fara tsawafi daga hajar al-aswad sannan kuma zai sanya ka'aba hagun shi bayan ya fuskanci hajar al-aswad yayi bismillah yayi kabbara sai kuma ya fara tsawafi shine zai zagaya so bakwai duk lokacin da ya zo gurin hajar al-aswad zai sumbata ko kuma ishara imam al-bukhari ya maimaita wannan hajji babu tawafi ala wudu'in yin tawafi da arwalla abinda baban ya nuna mana kenan abu na farko farawa da dakin Allah sannan baya halitta yin tawafi sai mutum yana da arwalla kenan yin tsarki shi yasa ma manzo sallallahu ya ce ma Aisha kowane irin abu kina yi sai tsakanin Safa da Marwa tsayuwa Arafa jifa duka kawai abin da ba za ki ba tsawafi shi labudda ya zaman to kenan da akwai tsarki babul kalami fi tsawafi wannan babe zai karantar da mu halaccin yin zance a lokacin da mutum yake yin tsawafi kenan ya halitta mutum ya zance a cikin tsawafi ya dai zancen ya zaman to zance ne da yake da alaka da ibada din ko kuma wani abu wanda yake na mubahi misali ba da amsa umarni da kyakkyawa hani da mummuna duka wannan ya halitta ko kuma kenan abin da yake da alaka da shi tsawafi din amma yin hirar daki ko kuma waɗansu abeban da ba su dace ba ko yin wasu ayyuka masu yawa ko kuma fita daga sha'anin duka wannan kaucewa ne daga abin da shine abin da ya kai mutum shine yin ibada kamar irin wanda misali za su shagalta in ma ɗaukan hoto in ma wasu ababe wanda suke na daban daga irin wannan yana sa sai mutum ya je ba tare da ya samu abin da ake nema ba ko kuma aikata ma abubuwan da suke saban Allah ne kamar aikata bid'o'i misali kokarin sai an goga wani abu ko kuma an shahi wani abu ko kuma karanta ma wasu abubuwan da suke ba su da alaka da ambatan Allah subhanahu wataala kamar misali mutum ya dauki wasu baitattuka wanda ba su da alaka da wannan ya dinga karantawa ko kuma ya dinga karanta wasu sakukuna misali to balantana ma kuma ya aikata abubuwan da sun saba ma shari'a kamar irin wanda zaka suna aikata shirkiyat za su dauki misali waɗansu sakandamai ko wasu abubuwa su dinga karanta wanda suke da alaka da aljannu ko kuma misali tallata wata haja kamar yadda aka hudi a baya ko nuna ma Allah subhanahu wataala wani nau'in abin su kamar yadda zaka ga da yawa waɗansu daga wanda suke jahilai sukan yin irin wannan abin wasu rashin sani ne wasu kuma an girka su tun daga gida kafin su shi an nuna musu wannan abin shine ma babu aula an ba da misali wancan satin irin yadda za ka mutane za a ɗauki zanzam a yi ɗawafi da zanzam ɗin wai ana ga zanzam ɗin da aka yi ɗawafi da shi yana da wata khasiyya ta daban ba bai da wata khasiyya saboda haka bal ka ɗau ma zanzam ɗin ka yi ɗawafi da shi bid'a ne kama ɗau zanzam ɗin ka je ka yi ɗawafi ma da shi bid'a ne ya saba ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma lalle lalle mutum zai je haji ya tambaya ya ga yaya zai saboda hajjin da ta hilada wadda ta hikamancece ne da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anima ku ku karbi siffar aikin hajjin ku daga gare ni saboda haka duk lokacin da aka sama haji abubuwan da suke na bid'o'i ko kuma na shirka to kaga wal iyazu billahi ya zama mai makin ya zama an samu kolin ibada sai kuma mutum ya je ya samu rabuwa da Allah subhanahu wataala Allah kare mu an ibn umar radiyallahu anhuma hadithu tawafin nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama qariban wa zada fi hadhihi riwaya annahu kana yasjudu sajdatayn ba'da tawafi thumma yatufu bayna safa wal marwa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah kare ra'a gare shi zamu ga ababan hajji ana yawan kawo hadisai na ibn umar Allah kare ra'a gare shi mutum ne wanda ake ba da misali da shi wajen yawan hajji da umara radiyallahu ta'ala anhu hadithu tawafin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da yake bayani a siffar tawafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taqaddama qariban hadithin ya gabata a kusa wanda ya bayyana mana siffar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yin tawafi annabi sallallahu alaihi in zai karo uku na farko yakan yin sassaka illa in ya zo tsakankanin kenan rukunai ne nan ne kuma sai zamanto ya dan ke yi tahiya amma zagaye uku na farko yakan yin sassaka sallallahu alaihi wasallam wa zarafiya aka ce kuma ita wannan sassaka kin da za a ce mutum bai da lahiya ko kuma misali a ce a'a ya manta ba za a ce ba kuma sai yayi qaza'in shi ko kuma duka ya zube to amma mutum ne misali ya fara yin tsawafi sai kuma ya zamanto an tada sallah sai gabce shi ga sallah kaka zai yi ya yi zagaye biyu sai kuma aka tada sallah ya zai sai katse ta hanyar yin sallah ya yi zagaye biyu an tada sallah sai katse sallah shin ya zube ko kuma zai dora a kai saken lala zai ko kuma a yana da biyu can baya kenan zai lissafa da wancan sai dora kawai a kai sai dora a kai shin yana halitta wani yana sallah ka dinga tsawafi ta gaban shi ya halitta na na ne fahimta lokacin a to in ma ya sallashi a can shi ma da wasu yi da raga rashin halitta na kayi ta ibn hazam ce na na a a nan gurin halittu me ya keɓance nan da wasu guraren kana da dalilin da ya keɓance sai ɗau a to ai zancen cewa abin da ake ma zance kowa mutum dai ma zai iya zama ya kan shi ka gane ai guri ne da kowace ana tahiya ana abin nan zancen cewa a dunkule ma bai taso ba na marubai ne da kenan hadisan da suke nuni a bisa wajibcin sitira mana eh tun da su hadisan kenan suna buƙatar a samu wani mukhassisi nasu akan ka'aba kake ne go e kamar kenan kowane e to abin da ake zance ai shi yanzu ya fuska ta ko ina ai ana sallako to kai kuma yanzu ai dawafi kake su ai gaba ɗaya ta ko ina suna kallon nan ɗin kowane tanan tanan kowa yana kallo to kai kuma ai zagayawa kake labudda ai zaka bi ta gaban su ko dawafi matsayin sai da na sai ce gida a tsawo bilai da salatin ilanin na ba da kalama fiya shi ma ai sallah ne ko sau da aka shi mai dawafin aika masallaci shi ma ke na a hajji guda da zai iri ta gaban shi in akwai tazara mai nisa tsakanin su da yadda ba bai ne dai bai ne kai na gani wannan ya wuta gaban shi matsala ba ne, amma in bai ne dai ne wasu hadisai suna nuna abin da zai gaskiya ne kenan wancan magana da dama dama ya faɗe ta wancan magana na
kamar ba a ba ne ke ta gaba shi ba da ci shi wani eh shi ma ibada ce yake eh? sai sai zagaye su a sai sai zagaye su sai zagaye su gaskiya ne ha? gaskiya ne a ni ma na wance bayani ni ma na wance bayani na na na da ake dawafi a makka na a ce ba an duba wurin bai sallah ba bai taso ba gaskiya ne inda duk wanda ya huta da dawafi sallah ne duk wanda ya huta da dawafi sallah ne sa dole sai ya sallah ai shigowa ake ana shigowa ake shi ka'ida da wanda ya yi da tsawafi kaga akwai raka'o'i guda biyu da zai yi na tsawafi Eh? akwai raka'o'i guda biyu na tsawafi haka ne ya halitta nan gurin yana halitta mutum ya bi ta nan gurin an bai bai daga cikin wancan haka ne ƙwarai. wallahu ta'ala alam man tsaba bil bait idza qadima makka qabla an yarja ila baitihi nan ne al kalamu fi tawaf an ibn umar radiyallahu anhu hadith tawaf an nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama qariban wa zada fi hadhihi riwaya annahu kana yasjudu sajdatayn yakan yin rak'o'i guda biyu ba da tawaf bayan tawafi thumma yatufu bayna safa wal marwa sai kuma sai ayi tsakanin safa da marwa kenan ya sujudu sajdatayn sajdatayn na raka'atayn kenan yakan rako'i guda biyu da Allah subhanahu wataala ce wataqidu min maqam ibrahima musalla saboda haka dukkanin wanda ya yi da tawafi kenan an shar'anta mishi yin waɗannan rako'i guda biyu daga nan kuma sai je shi ya yi tsakanin safa da marwa sai kuma ya sai shi kenan wannan shine umara an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyyu sallallahu marra wa huwa yatufu bil ka'ba bil ka'ba bi insanin rabata yadahu ila insanin bisayrin أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال أدعه بيدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ده قبل ابن عباس الله قال ذا غريسو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم يازو وجهه يطوف بالكعبة هل ينا طوافي أكابة بإنسان ربطه وهو يطوف بالكعبة ينا طوافي أكابة يازو وجهه بإنسان يازو جلما ونمتن wanda rabata ya dahu ila insani ya kulla hannun shi ga hannun wani dan uwan shi bi sairin da wata tsirkiya aw bi khaitin ko kuma da wani zare kamar wani yari tsirkiya wannan shine kamar wata wata da ya tubka kenan kirgi haka saboda haka kenan sai ya kulla hannun shi da na dan uwan shi aw bi shay'in ghairi zalik ko dai da wata igiya ko dai wani abin da ba tsirkiya ba ba kuma wancan zare ba faƙata'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wani abin biye da idanun shi thumma qala yace udhu bi yadi kama shi da hannun ka kutai da shi ka mishi jagoran da hannunka kaga nan gurin muhalli shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto yayi magana sai ce uduhu biyadi kama shi da hannu kaga nan annabi sallallahu sai mai nahi an munkar kenan ya halitta mutum ya zamanto yayi wata magana da take da alaka da umarni da kyakkyawan abu kamar kaga wani yana yana kuskure a ciki ko kuma misali kaga wani yayi ba daidai ba irin su Sufyanu Sauri in suka je suka shagaltuwa da wannan in kai malami ne ko ɗalibin ilimi ne to ka dinga shagaltuwa da wannan ma yayin shagaltuwa da ambata Allah amma za ka yi kana tsawafi karatun ƙur'ani da duk ambatan Allah subhanahu wataala saboda shi tsawafi kenan ibada ce kenan akwai buƙatattun Allah da ambatan Allah cikin ibada ɗin duk wani abin da bai da alaƙa da zikiri ko ambatan Allah to kamata ya mutum ya nisanta saboda matsayin kamar sallah ne illa na ma abahar kalam fiya to kalam ɗin da aka halitta bai kamata bai zamanto kalam kenan wanda yake na duniya saboda haka wannan shine cikar ibadar mutuma wannan da manzo Allah sassa ya ganshi ya kulla an ce dan shi ne dan nashi ya bace sai alƙawarin in har yayi alwashin cewa in har Allah ya sa ya samu dan nashi lalle zai kulla a hannu su yi abin nan su yi tawafi tare zamanin jahiliya suna wannan sai mutum ya alwashi sai ya kulla hannun shi da na dan uwan shi ya dinga yin tawafi to manzo Allah sallallahu da ya tumbuke wannan abin na jahiliya sai ya yanke igiya iya ci a sai dai ka kama shi da hannu saboda haka ba za ka kulla rigarka da ta dan uwanka ko kuma misali ka kulla hannunka da nashi ka ce dan kai ya bace kenan ku dinga zagayawa sai dai kenan ka rike hannun shi dan kai zaman to ya bace maka ne zama kun yi tsawafi haka nan wannan ya nuna kawar da munkari ko da kuwa mutum yana cikin tsawafi ne ya halitta mutum ya zamanto ya kawar da abin da yake munkari sannan kuma kawar da munkari ga wanda yake jagora ko mai umarni kene kan kasancewa biliyadi da hannu misali in kai matsayinka ne na malami nan ba za ka yi amfani da hannu ba hannu shi na waɗanda suke ma'abuta umarni ne sai dai in ɗanka ne ko wanda kana da umarni kai misali kamar matarka ɗanka ɗalibinka wannan kana iya kai amfani kenan da hannu ɓangaren wannan misali ɗalibi ne aka kama shi makaranta da laya a wuyan shi kana iya yankewa layi amma kaga wani yaro yana yawo a titi kaga shi ka yanke mai rikici zan sai a koma can gurin kenan wa bilisani Eh, haka ne shi yasa yake kai gukun sai na sau da haka kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a hannu sai zaman to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiwatar da hannu sallallahu alaihi wasallam suna yi suna yi da masu yi wannan Allah sa cikin Allah sa cikin mizanin hasanat gaskiya ne annab salata ai kaga ya gani sai yanki kenan irin wannan akwai abin da kawar da munkari yana zamantawa mataki mataki wanda yake da umarni to zai aikata da hannu amma wanda ba shi da umarni kenan sai dai amfani da halshe sai kuma amfani da zuciya ila insanin bi sayrin aw bi khaytin aw bi shay'in ghayri zalika faqadahu an-nabi sallallahu alaihi bi yadi wannan yana nuna kuma kenan hani da mummuna ta hanyar kenan yin abin aikace shine ma yafi kaiwa matuka kamar umarni da kyakkyawa kai tsaye a ga kana aikata abin ba lazum bane ba sai ka karantar da mutane ko ka gaya musu sannan ka aikata a ana yi aikata abu kenan ana koya abu ta hanyar aiki kawai a ga kawai an aikata akwai wanda ya ce to ai kamata ya dahi an koya ma mutane sannan a yi kaza so da za ka wanda suke da rauni wajen aikata sunna suna tuhumar alu suna da ce ai ba su karantar da al'umma ba ai ya kamata kaza ai dahi an karantar da al'umma ka gani tare da kuma cewa shekara da shekaru ana karantar da al'umma din ka gani an karantar da al'umma kuma sannan ba hujja bane ba kai da ka san gaskiya Allah zai tambaye ka ka isarwa wani abu ne daban amma kai yanzu ka sani ai wajibinka ne kai ka aikata to yanzu kawai ka tsaya kai baka aikata ba sai wai wanda ka gaya ma ɗin ko Allah ya rinihe shi da shari'a ko bai rinihe shi da shari'a ba amma dai almuhimmu he ka zo ka karantar da al'umma sannan kuma kai ka aikata kaga ai wajibin farko aiki daga aiki kuma mi sai ka isar ka sani sai aikatawa sai kuma mi isarwa amma yanzu kai ka sani baka aikata ba kuma ka je kana kiran wani ya zo aikata kaga aikin akwai hujja a kanka to wannan kuskure ne a ce sai an yi kaza sannan kuma a aikata kawai a yi aiki in mutane suka gani shi kaɗai ma wannan karantarwa ɗin ne wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a hajji baban idza sara sayran aw shan yakra fi tawi qata'ahu in yaga kinar a sayran yaga wani tsirkiya ko na abu yana iya yankewa a ayman wa nuzur babun nazaru fi ma la yamliku fi ma'siyatillah hukuncin mutumin da zai alwashi cikin saban Allah mutum ne alwashi akan zai aikata wani abu na saban Allah ce in Allah ya bani kaza zan kirawo ayi masha ko zan kira makara nan ba zai cika ba alƙawari saboda ai saban Allah ne ga gani Allah ke babu la yatufu bil baiti uryan wa la yahujju mushrikun ita ce mas'ala ai da zakawa sabani tsakankanin ikrima maula ibn abbas da kuma sa'id ibn musayyib babu la yatufu bil baiti uryan shi ikrima shi sa'id ibn musayyib yace a baya halitta wanda ya alwashi wani ne dalibi yazo tambayi sa'id ibn musayyib yace mutum ne alwashi zai saban Allah shin zai cika wannan yace a haramun ya aikata aka tambayi ikrima zai yace an yi alwashi sai ya sai ya aikata wannan duk abin da ya alwashi sai ya aikata mutumin ya ƙara dawowa ce ga abin da ikrima yace sai ibn musayyib yace to shikenan ka je ka tambaye shi ka ce mashi shin wannan abin da ya yi matsayin shi mine ne ya ƙara zuwa ya tambaya halle ya ƙara zuwa ya faɗi sai ce yanzu ba sai ikirma ya ce wani ba zai fasa saba mana ba har sai ya zamanto an bulala shi abun ya ce ba zai fasa saba mana ba har sai an bulala shi ya ce kenan ya bulala shi ya bulala kamar yadda shi aka bulala shi haka yake son nima ya bulala ya faɗi ma kenan sa'id ibn musayyib ya mai da magana wannan to saboda haka wannan ɗalibin da ya ta kai ka wannan shine sai ya jaza wannan tsakankanin da kankanin na sa'id ibn musayyib da kuma kenan ikirma har ma yake cewa yake ce ma ɗalibin shi karka dinga yi mun ƙarya irin yanda wani yake ma abin nan ƙarya yake ma ibn abbas to wannan mas'alar ta alwashi ita ce wadda ta kawo wannan wannan ya tsakankanin ba zai cika ba ya saban Allah ne ka gani man nazara an yuti Allah falyuti wa man nazara an yasi fala yasi bab la yatufu bil bayt uryan wa la yahujju mushrikun la yatufu bil bayt uryan ba zai dawafi ba la yatufu bil bayt uryan ba ya halitta ya dawafi tsirara wa la yahujju mushrikun sannan haramun mushriki a bar shi ya zamanto yayi dawafi yayi dawafi ya zagaye daki Allah subhanahu wataala wannan ya nuna kenan mai tsawafi ana buƙatar suturar aura da lullubewa dukkanin tsirecin shi haramun ne mutum ya zamanto ya yi tsawafi tsireci a bayyana inda mutum zai tsawafin shi bai ba mace ne ko namiji dole ana buƙatar suturar aura a nan gurin sannan wala ya wuce mushrikun haramun ne a bar mushriki ya zamanto ya yi tsawafi ana bi hurairah radiyallahu anhu anna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ba'athu fil hajja التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهاط يؤذن في الناس ألا لا يهج بعد الآم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق للي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكاشي في حجة الحج التي أمره عليها ودي نقاش مطر أمير الحج amirul hajji na farko a musulunci wanda aka sa sai na baka radiyallahu ta'ala anhu shine aka sa amirul hajji a shekara ta nawa ne shekara ta tara da hijiran manzo Allah sallallahu wannan hadisi yana nuna mana matsayin sayyidina Abubakar da kuma ishara zuwa ga khalifantar da shi kaga shi yasa manzo Allah sai tura shi shine amirul hajji na farko sannan kuma yana nuna mana shar'anta amirul hajji wanda shine zai jagoranci ga baki ɗayan shugabantar kenan al'amari wanda yake na hajji allati amarahu alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda sai shugabantar da shi qabla hajjatul wada'i kafin hajjatul wada' kenan shekara ta tara shi kuma a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi yawman nahari a rana ta goma ga wata yawmul hajjil akbar fi rahatin cikin wasu jama'a yu'adhdhunu fil nas ya shelanta cikin al'umma cewa ala ku saurara la yahujju ba'da al'ami mushrikun bayan shekarar nan ta tara ahir kar wani mushriki ya zo ya dinga dawafi wala ya tufu bil bait uryanun sannan kuma kar a samu wani yana dawafi yana zagaye daki Allah uryanin tsirara wannan yana nuna kenan haramcin zuwa da duk wani sha'air wanda yake na kafirci kaga nan mushrikun kenan ya hada mushriki ko kuma wanda yake kafiri mushriki ko wanda yake kafiri duk haramun ne kaga ba zai ba mutum ne bayya sallah kuma ko a biya mushi haji kana samun irin wannan kaga wanda bai sallah ai kafiri ne al'adul ladhi bainana bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafar mutum ne bayya sallah ai ka biya mushi haji kaga kana samun irin wannan so da yawa ma a mata an yi samu kawai kaga wata id duniya wadda ba ba ha sallah ba take kawai sai saboda wancan ta a ma'aikata wancan hajiya wancan hajiya kawai ita ma bari shikenan ta je ta kawai sai ta je ba ma sallah ba ta saba kawai shi kenan irin wanda za ka a cankin ma ba su damu da sallah ba to kaga kai da baka sallah wani alaka kuma haji to kaga wannan duka haji ba haji bai ba wannan haji bai ba saboda ka'ida tun tuni ma ba a cikin musuluncin ba ki eh eh eh gaskiya ne da ana nan haka ne wani lokaci a wani masallaci na wata ma'aikata haka aka yi kawai sai aka ce ga kujera an bada guda uku da ta limami da ta ɗaya limami ɗaya kuma aka duba wani ko ladan ne kowa dai aka ba to akwai guda ɗaya wadda ita kuma ta gama gari ce a kwamfanya ce ta sojojin sama a kano sai aka ce to wannan za a ce ta za a laɓe duk wanda ya fara zuwa masallaci da asuba kawai shi zai ne kawai a da asuba sai wani wanda yake dan duniya kajen ku kai sahu ma kaurin taba ma sai ya ishe ka ya aka yi wani Allah ya nufe shi ne Allah da shari'a wani saban shi da dare ce dai bari ya san ko cika daren shi yayi ba mamaki ya rasa ya ce dai bari su masallacin ya karari sai hado kawai kenan kawai to shine aka mai nasiha ka ce to dan Allah ka tsaye ka roki Allah kai abin nan duka wannan abubuwa ka samu ka Allah ya raba ka da su eh ta a shi misali shi yana sallah sai dai kawai misali ba cikakken me yi ba haka eh a da liman da ladan guda ɗaya aka ce to za a duba kenan haƙƙi ne na masallaci eh kenan haƙƙi ne na masallaci aka ce to za za jira wanda ya fara zuwa masallaci da asuba an tantauna da dare raba gardama ka wanda da asuba ya fara zuwa masallaci shikenan shi za a ba eh shi kuma sai fara zuwa eh tunda ai kaga masallaci da gurin arwalla tana yiwa ma mutumin zawa ya wanke jiki ko ya wani wannan in shiri duka ai kaga tana iya kama saboda haka kenan lalle irin wannan ana samu wannan kuskure kin kaga wanda bussa sallah su je su to duk wannan haramun ne mutum ya san cewa bai daidaitu ba kuma ya je shi saboda suna mai da suna mai da abin gasa wance hajiya wance hajiya kowa ne ya za ana ni ma bari in tayi suna mai da abu nan ko wani shakata wasu ma dan su je su siyo zinariya da kayayyakin abubuwa na wannan shi yasa ya kaga da yawa mutane suna tahiya sai kaga kawai sun tayi amma ba su damu da ibada ba bal wasu ma za su je su aikata abin da zaka yi mamaki sai ka ji wasu maganganun da ba su da abin nan abin bai da daɗin shi to kaga da ji ka san mutumin dama asali ba wai ya je bane ba dan neman gahora dan sabkewa farali saboda inda wannan ne ya tsaya dinga sallah ma to amma mutumin da sallah ta gagare shi ya kake ga wannan ka gani kenan kamar yawan shakatawa ne kawai da kuma bari a je dan ka a ce ba mu je ba Allah kare mu أن أبا بكر الصديق بعثه في حجة التي أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النهار في رات يؤذن في الناس cikin wasu jama'a ya zamanto ya shelanta ma al'umma ala la yahujju ba'd al'ami mushrikun bayan shekarar nan kar a samu wani mushriki ya ji haji saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce kenan lalle haramun ne a samu wani ya je shi wanda yake mushriki yayi tawafi a ɗakin Allah subhanahu wataala wannan kaga ba a shelanta wannan ba sai da makka ta zama daular musulunci shekara ta takwas an yi fatahu makka shekara ta tara ya anamsa sai na dan sayyidina abubakar ya je shi na a kakkaɓe duk wasu ragowar abubuwa na kafirci kuma su sukan zauwa daga can yankunan su in suka zo sai su ringa dawa fi tsirara maza da mata duk baki ɗaya wai kayan da ka zo da su daga nesa kayan sabo ne sai mutum ya cire wani lokaci ko mace ce za ta dan sa wani dan keso ko na abu a gabanta amma haka maza da mata za a dinga dawafi tsirara sau da shi kafiri ai ba tarbiya su kafare da jiya da yau duka ai su da jiya da yau duka kafare babu tarbiya shi kafiri to wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wataala wa dan ya wani bayyana tsireci su ko ko ba su ka ba shine yau ma zaka ga iri-iri wannan abubuwan su a yau ma zaka ga kafiri ya damu da bayyana tsireci ka gani saboda haka shi yasa ga baki daya sai zamanto an hana su to ka gani haka ne shi yasa Allah subhanahu wataala ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amim hada mushrikai najasa ne bayan shekarar nan ahir ka a samu wani yazo kuma daki Allah subhanahu wataala daga shi sai aka dakatar da su sai zama sai ahli tauhidi ne kawai suke wala tufu bil bayt quryanun wannan kuma yana nuna kenan fadin Allah subhanahu wataala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid saboda haka lalle macen da za ta yi tsawa macen da za ta yi tsawafi labudda ya zama to ta sanya kaya waɗanda suke na kamala kaya wanda suka dace shi yasa ma dan saboda kamalan mace da kamewa sai aka hana ita ba sai ta yi wannan sassaka gudu gudun nan sai aka shar'anta ma maza kawai saboda ita suturcewa ake so kenan ba shar'anta mata ba wannan wannan hadisin ya maimaita a sallah babu ma yasur min al-aura abinda mutum zai suturce tsirecin shi a jihadi babu kaifa yanbudu ila ahli al-ahdi aka tura aka watsar ma kafirai dukkanin wani yarjejeniya da take tsakani sannan kuma a magazi babu hajji abubakar bin nas da aka wakilta sayyidina abubakar zami amirul hajji yana nuna mana kuma amirul hajji ko wanda zai zama gida na alhazai lalle akwai bukatar ya zamanto a samu wanda ya san manasik kuma ba da za mutu ya kware ma manasik ya zamanto ya taɓa yin hajji kuskure ne a leƙa wanda shi bai yi hajji ba a sa shi a matsayin wanda zai jagoranci masu yin aikin hajji kaga shi kan shi ma bai je bai mujarradin karanta akwai kusakure he ka je ne aikace zaka gani to yanzu ka ɗauko wani ustaz sama da san banza kawai dan dai a ce ka sa he ka dubo ni ko kuma wani misali dan uwanka nan dama ya kamata ka biya ni sai ka ce to taho tanzan kenan zo ka karantar da su bana insha Allah Allah maka tashi kai ma kaga amma da yaje a aikace kaga abu ne mai sauki kenan labudda wannan ya zamanto shi ma an kula haƙi ne amiru haji anan anan anan ne da ake wancan wannan kwanaki da cika dan wallahi bi sallah bi azumi ai kaɗan ma rage da an yi amirul hajji ma kafira ma ai kaɗan ma rage akwai wata yarinya kirista ce kirista ce wani lokaci dan uwan babanta aka wadi aka ce da Allah a dinga taya ta da addu'a wance ana son za a mata amirul hajj taya da addu'a da Allah ana son za a mata kaɗan makalama su hana za a mata amirul hajj kaga ita ko kirista ce babanta ma kirista ne Eh, za a mata amirul hajj a ba a ba ba hudun suna ai wai ce amirul hajj wanda bai yace na ina ne ba faɗi ai kamar kamar abin da yake faruwa irin kasashenmu kamar irin wannan abubuwan zaka ga yakan faruwa saboda abin da ake kallo yawanci zaka ga akan duba kamar janibin kenan matsayi ko kuma wani abu makamancin haka kamar ire-iren kasashenmu zaka ga mafi yawa mafi yawa zaka ga duk wanda zai je haji zai ga a tsarin da ƙasa take to a tsarin wannan abin ake tahiya eh shine kuskuren da ake samu a tsarin wannan ake tahiya kenan bi ghaddin nazar akan cewa ba wai sai malami ba kawai za a duba ko ma wane ne wanda la'alla ake tare da shi a mushi shi yasa aka yi ta yin haka nan kaga ya akwai shekaran da aka wakilta wata mace ta sai da gora ne ko menene aka kama ta kaga duk irin wannan an yi wannan abin kaga ni mm. kaga to duk eh haka ne haka ne duk ake samu na ga wani wani abin aji lokacin kirsa ya je sai wannan abin nan aka sana ko to ka- ka gani ko ka gani to ga bayuwa duk kasashe in ka dauki duk kasashe kamar misali irin na irin Ghana da sauran kasashen da ba wai abin nan bane duk wannan kusakuran kana samu amma na yanzu wannan abin da shi mutum yana na san ko ba abin nan ba an ga ya je ko ba sai haka an ba ko da an yi amiru ne da nan an yi zo ne ba ne ne ka sa zaman duka ne haka ne yanzu wannan ka gani wallahi musta'an haka ne mafi yawa kenan tun da duk inda ƙasa ba kan wannan bane take ta ai ba za a kalli ba abin da yake da alaka da wannan kenan akwai buƙatar ko da ajansu ne za ta sa haƙƙi ne ya zamanto an sa masanin manasik wanda ya san iba- ya san aikin haji in so samu ne kuma kenan wanda ya haji ya yi wala tufu bil bait uriyan aka ce haramun ne wannan باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد طواف الأول baban da zai mana bayani ga mallam ya karibil ka'aba wanda bai zo kusa da ka'aba ba walam ya tuf bai ma kuma zawayi wani tawafi ba na tatawu'i hatta ya khuruja ila arafa har sai ya huta arafa waya ji a ya dawo tawaful kenan ifada ba da tawafil awwal bayan tawafi na ziyara mutum ne da ya je tawafi na ziyara ya ci gaba da aikin shi misali bai dawo bai sake wani tawafi wanda yake na na tatawu'i kaga manzo Allah sallallahu alaihi bayan yayi tawafi na ziyara da ya je Mina ba a samu ba ya dawo kuma Makka yayi tawafi sallallahu alaihi wasallam kina ayyamu Mina ba ya dawowa Makka yayi tawafi sallallahu alaihi wasallam shine yace to ya hukuncin wanda da ya je shi bai dinga dawowa bai dinga yin wani tawafi misali a kwanukan Mina shin akwai ai masu dawowa su dinga zuwa suna tawafi go to manzo Allah sallallahu alaihi bai yi wannan ba abin da aka sa manzana sassan ya yi kawai ya yi tsawafi wanda yake na ifada ya yi kuma da tsawafin wada amma wani tsawafi wanda ba waɗannan ba kenan ba samu baya dawo ya yi tsawafi kada uku kaga tsawafi wanda yake na kudu wanda yake na sunna tsawafi wanda yake na ifada na rukuni tsawafi wanda yake na wada shi kuma wajibi ne to manzana sassa ayyamu mina ba a samu baya dinga dawowa kuma sallallahu alaihi wasallam yana dinga yin tsawafi shi ne wanda bayan mutum ya yi shi ba ranar goma ga wata iya daga ayyuka na goma ga wata kaga shi rukuni ne bayan mutum iya daga ayyuka na ranar goma ga wata bayan jiwa mutum ya yi aski mutum ya soke hadayen shi to kuma shi ma nan tsawafin a ranar kenan zai dawo kuma maka ya yi shi shine tsawafin shi cikon na rukuni kenan na'am na'am eh mutum yana iya daga baya yana iya dawowa ba lazim ba ne ba dole sai ya zama to a ranar da zai ba lazim ba ne sai a ranar zai masu uzuri ma ai kaga Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha if alima fa ala ghayra Allah tatufi bil bait sai daga baya ma daga karshe kuma shikenan sai zamanto tayi kudumi wannan ai shi matsayin sunna ne shi na zauwa ne shi sunna ne in ma mutum ya rasa shi ba jinin da zai bada ko na wada'i ma ai na wajibi in har uzuri ne ya sa kamar misali jinin al'ada ya zo da za a ce misali mace ta yi tawafin ifada tawafi na rukuni go ta yi tawafi goma ga wata kawai sha ɗaya ga wata sai jini ya zo mata yanzu ai kaga da koyi tawafi na ban kwana na wajibi da za ta yi go to sai lokacin tahiya kawai za a tahi kuma ba jinin da za ta bada amma in kai kuma kawai haka sai baka yi shi ba to kai kuma zaka bada fida in dai har babu wancan uzuri kin da ya sabbaba ma yi to zaka sai dabba ka yanka ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qadima nabi sallallahu alaihi wasallam makkah annabi sallallahu ya zo makka fa tsafa yayi tawafi wasu ayi sai tsakanin safa da marwa bainas safa wal marwa walam yaqrib al ka'aba bai kuma kusantar ka'aba ba ba da tawafihi biha bayan yayi wannan tawafi hatta raja'a min arafa bayan tsawafi na kudumi bai kuma dawowa ka'aba ba ta raja min arafa har sai da ya dawo daga arafa sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna mana cewa bayan mutum ya gabatar da tsawafin shi na ibada ko a ayyamu mina mutum ba sai ya dawo ba yayi wani tsawafi wanda yake na daban babu siqatul hajji wannan babu zai karantar da mu hukuncin shayar da alhazai shin wanda suke aikin agaji shayar da alhazai ko kulawa da alhazai sai mutum ya je aikin haji shi kuma dan agaji ne ko kuma yana da wani aikin shi to yanzu a kwanukan da yake mina kwana na sha ɗaya sha biyu sha uku ɗin nan shin yana da damar ya dawo misali daga mina ya zo shi makka tun da an ce annabi sassan bai dawo makka ya dinga yin tsawafi ba to yana halitta dan agaji ya dinga dawowa makka yana aikin kulawa da alhazai misali a ce kana da aikin agajinka da kake kuma ka je aiki haji to daga mina kana iya dinga zawwa maka ka dinga wannan aikin naka ko kuma baka yi ba siqayatul haji hukuncin shayar a wanda suke alhazai an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ista'zana al-abbas ibn abd al-muttalib rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi makkah layali yamina min ajali siqayatihi fa adhina la daga ibn umar yace ista'zana al-abbas ibn abd al-muttalib rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo ya nemi izini wajen manzo Allah sassa an yabi ta bi Makka cewa a bashi dama kar ya zamanto ya kwan Amina in babu wani uzuri abin da ake bukata kenan alhaji ya zamanto ya dinga kwana Amina Allahumma sai inda wani uzuri a Makka misali babu mamaki yana tare da marar lahiya ko wasu masu rauni misali ko kuma aiki mace wannan to shine zai iya barawa mine ya zo shi maka amma in babu wani uzuri kina ayyamin mine ya zauna amina to shi Abbas ibn Abdul Muttalib yana da uzuri na shayar da alhazai saboda abin da ya kada daga kakan shi Abdul Manaf Abdul Manaf ya kasance kan zuwa daddauko ruwa cikin salka cikin abin nan sai wani babban bawul da wata sai kawo ya tara wannan ruwan sai a dinga shayar da alhazai shi saboda aiki ne wanda suka gada daga kusai tun da kusai ya dawo ma da ƙureshawa mulkin kakansu annabi ibrahim alaihissalam sai aza musu wani haraji na haɗa kuɗi wanda cin kuɗin na ake ma alhazai abinci shayar da su sannan kuma ya zamanto shine yake kulawa da abin da ya shahi labale na ka'aba mabuɗi na ka'aba sai kuma kenan tuta da za a kulla to yanzu ana haka a cikin ɗiyan kusai sai zamanto abdamanaf ya sai zaman to kenan abdamanaf ya samu shuhura a cikin su wasu suka ɗaukaka a cikin ɗiyan yana da ɗiya abdullar abdulmanaf da kuma abdullar abdulmanaf da kuma abd su kimanin biyar ɗiyan shi sai zaman to abdamanaf shi ya shahara tun lokacin babansu yana da rai sai zaman to ya shahara to shi abdushams sai zama shi kuma bai samu shuhura ba sai ya yi ƙoƙarin ɗaukan wannan ayyuka sai ɗora hannun shi ba alhajin da zai ci abinci sai ta hanyar abinci sai tattar kuɗi sai a bada shayarwa labulan ka'aba sannan kuma tuta da za a ƙulla ta yaƙi mabuɗin ka'aba da sai ba shi don duniya ta san shi shi ma ya zamanto shi ma ya ɗaukaka irin wannan za ka samu wani lokaci ma'ahi yana wannan misali ma'ahi sai kalluwa ne yana da rauni waɗancan duk sun tafi kowa san ciwon kanshi amma nan bai san ciwon kanshi ba bari mushi wani abin da shi ma zan yunkura shi shi ma ya tafi to sai kokarin yin wannan abin to yanzu bayan raso kusai su kuma ɗiyan waɗancan sai suka ga a to ai wannan wani abu ne wanda kakanmu ya aikata shi don wata masana'a yanzu kuma babu shi mu ma muna buƙatar abin nan wanda yake na ɗaukaka da kuma karamci da kuma shuhura tunda kaga karamci ne a ce gurin da duniya take dandazon tahiya a ce ku za ku ba da abinci ku za ku shayar kilan ma na ka'aba a hannunka aka samu rashin jituwa tsakaninsa har ma an so a yaƙi da ƙarshe sai aka yi matsala aka ce to shikenan za a raba ku banu abdu manaf kenan za a ba ku ɓangaren abin da ya shahi shayarwa ciyar da alhazai da shayar da alhazai da kuma kula da ɓangaren abin da ya shahi labule na ka'aba sauran kuma sai aka ba waɗancan banu abdu shams kamar makulli wanda yake na ka'aba su kuma ya aka ba su wannan to sai zama abbas ibn abdul muttalib kenan ya gaji wannan aikin abin ya dawo hannun hashim hashim ya zama yana abdul muttalib da rijiyar zanzam ta samu tunda zamanin abdul muttalib a lokacin ne Allah ya sa a mulki aka nuna mushi gurin inda rijiyar zanzam take tunda su jiruhum lokacin da za su tahi sai suka binne rijiyar zanzam da abuwa na wani suka binne gurin duk gaba ke da kuza da banu bakar suka fatattake su to kansa daidai suka binne gurin na zanzam tsawon shekaru an san dai lalle da kwai rijiya ta ka'aba amma rijiyar na aina take an binne ta to sai Allah subhanahu wataala nuna mushi to yanzu da aka samu ga rijiya ta ka'aba kenan rijiya ta zamzam shikenan sai ya zama kenan wahalar ruwa ta kare to yanzu sai ya samu kuma inabi da abin nan ya ɗebo ruwan wannan na zanzam kuma sai a gama sai a yi tsimi sai a yi wani abin sha kina alhazai sun zo a sauƙaƙe sai a dinga raba musu to abbas ibn abdul muttalib shi ma sai zamanto ya gashi wannan aikin shine ya nemi izinin manzo da sa an yabi ta bi makkata ya zamanto ya je ya kun a makka layali minan a dararen mina min ajali siqatihi saboda wancan aikin da ya gada na shayar da alhazai wanda Allah ya ce aj'altu misqatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amara billahi yawmil akhir ba adina lahu manzo Allah sassa sai mai izini kenan wanda suke yan agaji masu wasu ayyuka ana musu ana ba su damar wani abu saboda ai al'umma ba za ta sai fauda ba al'umma ba za ta sai fauda ba dole zai zama akwai masu daidaita abubuwa to kaga kwana amina in babu uzuri wajibi ne to amma inda uzuri wa sai wancan wajibin ya sabka saboda wancan uzuri kin saboda haka sai kenan ya bada in dai ba ga wanda ta'ajjala fi yawmayn ba kenan an ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila siqaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sha fasta sai nemi a bashi ruwa ya sha fa qala al abbas sai abbas ya ce ya fadl ya fadl ma'ana fadl ibn abbas ya ce ma dan shi idhab ila ummika tahi wajen ma'ayyaka ummul fadl libabatul kubra idhab ila ummik tafi wajen ma'aifiyarka fa'addi rasulullah sassan bi sharabi min indiha ka kama nan sassan da abin sha daga gida wajen ma'aifiyarka kenan na musamman wannan ya nuna a halitta ka tanadi wani wurin mai kyau ko mai daɗi don ka ware kana sha a matsayinka na yau ko mai gida ko abin nan ruwanka a ce ya sha bamban da na 'yan gida ai kai ne mai shan hama inda a jima ana yi kaga kai ya zama kana da karfin lafiyar yayi in kowa ma ba ya iya sha ba don kai ka ware wani ruwanka da kake sha wannan bai zamantarwa a ce ka fifita su daga abinci tunda su da ƙarfinsu kaga kai kuma kenan za ka buƙaci abin nan sai ce idhab ila ummika fa ati rasulullah bi sharabi min indiha ka kama na sassan da wani abin sha daga wajenta fa qalat inni anab sassan sai ce a abbas shahid da ni ba ni ruwa qala ya rasulullah ce ya ma ki inna yaj'aluna aydihum fi suna hotso mu hannunsu ciki su kamfato ruwan su sha kenan ruwa ne wanda duk jama'a dandazon nan suna kamfata hannu su sa ciki su tsoma su sha ruwa qala isqini yace kai dai ba ni shi in sha fa shariba minhu annabi sallallahu alaihi sha sun ma ata zamzam sai annabi sallallahu alaihi zo zamzam kaga wannan ya nuna mana ba laihi bane dan ruwa an tsoma hannu ko an yi kaza da ko yanda zaka ga shi ruwan da ma modar da ma jama'a take sha bai shari akwai ruwan da moda ta jama'a ma shi ba zai sha ba da ita shi kuma duk abin da kaga shari'a ta bada dama shi duk wannan kawai ya kakko kwalamu ne yake yanzu gaisuwa da ake akwai yanda sai ka je na ce ai ta gaisuwa ne yake daukan kaza kai wani kwanaki ce infection wai a sahu ma ana daukar wai sahun sallah wai sahun sallah ana daukar infection duk abin da kaga misali ka dauke ba sujada bace ake gagoshi ai da kai masu cutar tare da cutar kaza ko to Allah subhanahu wataala wanda ya sabkar da cutar ai ya za ai Allah sabkar da cutar da masallata za su cuta ita ai Allah ya san da ana kai goshi kuma ana tasbihi numfashi yana zuwa gurin a haka zaka iya daban ka iya ka dauki abin ka daban amma a gurin da Allah shar'anta to duk Allah yana kare ni kaga musafa da aka shar'anta to bayan da za ka ce wai ta hanyar musafaha ka ɗauki kaza sai dai kawai kai ka sama kanka yi ta kari sai ka go sai su sabi na wani ma ka ba shi hannun sai kime ka wani ma ya gaisa ya ji wani yanayi daban shi ko shi ne yasa a zuciye shi yanzu kuma da aka gaisa sai sai ji abin to sai alakanta da gaisuwa amma ba wani abin da a musafaha kai shi irin wannan ma yana kashewa irin abin nan cututtuka wannan gaisuwa da wannan duk yana kawar da wannan abin duk abin da kaga an sharanta duk yana kawar da wannan haɗo wannan ta masallaci da zaka gani ba cewa wani numfashi ya haɗu wane ne gurin sujada wancan ya kai wallahi duk ana samun ma waraka daga abubuwan da ka gani saboda haka wai kaga wani moda mutum sai da tashi sai da kazan shi in kofin shayi ne ba dai an wanke ba shikenan kawai amma ka zo kana ta wani kuma zaka ga malamai suka ce mafi yawa masu irin wannan kyankyamin da gudun cuta za ka ga su sun yi ɗaukan cutar nan da kamar waɗanda suke nesa da wannan komi suna ta kaza kaza to za ka ga su saboda su jikin nasu tuni ba su da kariya irin wadda mutanen suke da wajen gaisuwa wajen mu'amala su duk ba su da to da wani ɗan ƙwayar cuta ta zo kaɗan kawai sai ka ga ta musu tasiri tuni sun sa a ransu ka gani to ka gani to shine kuskuren da ake samu da wannan kuma za ka ga almubazzaranci ai yana yawa almubazzanci yana yawa kaga irin abin da ai gaddafi ya tahodi irin yanzu wannan wannan kin da suke mana dan hankici wannan wanda zaka taballawa ce duk wayo ne suke mana dan tsumman kan ka samu ya kai wata kana wankewa kana amfani amma yanzu kullun na 20 kullun na 20 nawa zaka saya eh kaga kaga kullun na 20 yanzu wannan da ake sa wannan wanda aka yin wannan na tailoli kaga yashi wata nawa zaka yi kana wanke abinka kuma mutane za mu samu kuɗi a cikin yi ka leƙa lokacin da aka dinga yi amma yanzu ka gonan da inda ka wune da shi ka yadda kuma hallocin hallosu hallo ka gani to irin wannan diyanci kawai kama an sa mana ne a kanmu kuma shi kenan mu ma sai muka bi shi yasa sai muke ta ganin sun ma ta zamzam a nan sassa sai zo zamzam wahum yaskuna so wahum yaskuna suna shayarwa wa ya'maluna fiha suna aiki a rijiya a ɗebo a sa ɗebo faƙali amalu wannan hau yana nuna ma karamcin mutane karan ba hau kuɗi ba ne ake so kawai yanzu su yi abin da zamanin jahiliya don saboda alfaharin a ji cewa gashi kenan sun gada su suke bada bayan zuwa musulunci kuma kawai don Allah ne akin abin kuma an ɗauke shi babbar ibada kuma kaga addinin musulunci duk abin da ya tardo komai sai aka bar shi inna Allah ya amurku an tu'addu al-amanata ila ahliha shi yasa Usman ibn Abi Talha da aka zo za a amsa mishi kaga nan sa sai ce a'a bar mishi aina Usman ibn Abi Talha khudhu kalidan talidan la ya'khudhu minka illa zalim kai aka sani da abin kawai rike ba wanda zai karba mahimmi zalunci in ka sa mutum shikenan gida ne ka gina wani zamana wakafi ne wannan gidan kai zaka kula da kaza a kyale shi yanzu karka ce da shi ka ce kaza a bar shi a nan gurin wanda aka sani da abu shikenan Allahumma hayyan ya sabka daga kai wa ya'maluna fiya suna ta aiki ciki fa qala amalu yace ku yi aiki annabi sai shajja an su kaga ana san ta shiji ka taro yan agaji suna aiki ka shajja su karka sabule musu guyuwa ka shajja su faƙala amalu ya ce ku yaki fa innakum ala amalin salihin kuna kan aiki na gari kaga shaida ce mun zalansa sai ba su akan wannan wannan hidima ga al'umma sun maƙala tunda ai kana samun irin wannan yanzu misali ya hudo tabarmi ayi sallah in dan wani ne za ya dai kullar dinga sacewa in shi zai nade ya dai kullar dinga sace tabarmi wani shi dan shi sai dai a dinga sai ayi wa'azi a watsi kowa gauga ke da haƙi da tsere ko gurin karatu kowa gauga ke tsere ka gani to muna da wannan matsalolin Allah ne ke ma mutum muwafaka kawai ka ga mutum bai shin wahala abin da ce ne daga Allah ga kawai mutum ya tayin abin shi har ya tsuha ka gani walaula an tughrabu walaula an tughrabu yace ba dan ka a rinjaye ku ba a kwace muku abin an tughrabu da nazaltu ni ma da na sauka hatta adha alhabla ala hadihi har ya zaman tona ɗora igiya alhadihi a nan sai nuna atiqihi kenan kafaɗan shi ce haɗin ɗora igiya a nan gudu kenan ba dan in na zo na ɗebo ni ma ruwan to zo nan zai bayi kwa zai sai to shugabanni ma za su amshi kenan za a yi yawa ciki ko ko mutane za su yi dandazo kowa ma ce shi ma sai ya yi tun da dai sunna ce annabi sallallahu alaihi ya yi ya ce to kuma sai a rinjaye ku akan abin da haƙƙinku ne ku aka sani da shi ku kuka gashi wannan aiki in ko musulunci ya tabbatar da ku akai yani atqi wa shara ila atqi sai nuni zuwa ga kafaran shi sallallahu alaihi wasallam anan sa aka bashi ruwan da an mishi tsumin ya ƙara kuma ruwa ya ya saka mishi ruwa ta yanda zai zamanto yayi dadin sha sallallahu alaihi wasallam ya sha babu ma ja fi zamzam baban da yazo dangane da bayani akan ruwan zamzam ko kuma rijiya ta zamzam wa anhu radiyallahu anhu qala saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zamzam fa shariba wa huwa qa'imun wa fi riwayatin anhu annahu kana yawma idhin ala ba'ir wannan ya nuna bayan mutun ya ida kuma akwai bukatar ya je ya sha ruwan zamzam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sha kenan inda ka gama sai ka zo kuma ka karbi daga rijiya wadda take mai albarka fiyayyar ruwa ban kasa shi yasa Allah bai yarda ba aka wanke zuciyar manzon shi sallallahu alaihi wasallam da wani ruwa sai ruwan zanzam shi ne masu malaman suka ce wai da tafkin alkawfara da kuma zanzam wanne ne shi wanda suka ce zanzam ya suka ce a to ku gaba da za a wanke zuciyar manzana sassa an zo da tasa da ta aljanna ta zinariya daga aljanna kuma sai aka ɗauki ruwan zamzam da a kwalho mamancin ruwa to amma dai wannan sai dai kawai wannan wani tattauna ne dai wanda zaka ga yawanci ake kawo a babin abin nan kenan mutum zai amfani da wannan sannan kuma maki salam kenan ya sha ruwan zamzam kuma annabi sallallahu alaihi ya sha kuma ya bayani akan fadalar ruwan zamzam manzon sassa yana cewa lalle ta'amu tsomin abinci ne na wanda yake mai bukatar abinci shi yasa da zaka dinga sha zaka yi kwanuka kana rayuwa ba tare da ka ci abinci ba saboda shi ma abinci ne ya faɗi kuma cewa shifa sufamin kuma waraka ne daga cuta sallallahu alaihi wasallam amma mu san cewa duk abin da ya zo ta hasken wahayi to yana amfani ne ga waɗanda suka yi imani wanda bai yi imani ba dama ai shi bai kaskata ba saboda haka kaga dan wani kahuri ya sha ko kaza gurgurdan yakinin ka dama da imanin ka shine kamar misali mutum ne dinga adda amma babu yakini kaga ai aikin banza to haka shi ma wannan in ka sha bari mu je mu gwada an ce kaza ko an ce ka bari dai har kuma rana je na sha zanzan ma da aka ce na yi amma ina ka gani to kaga duk da kai masu wannan irin masu shakka kenan cikin abin nan to annabi sa sai ce lalle waraka ne daga cuta a wata ruwa annabi sa sai ce ma'u zanzam lima shuri bala ruwan zanzam akan din niyyar da aka sha shine ma abin da qassallani yace da yawa yace salaf da yawa sun sha akan ma'arib nasu akan bukatu nasu kuma suka samu biyan bukata kan wannan wasu suka samu fasahi na ilimi kaga irin su hafiz ibn hajar da ya sha da niyyar Allah subhanahu wataala ya bashi ilimin hadisi kamar zahabi kaga yace har ma yayi fata ina ma yace sama da shi yana ga tasirin kenan samun ilimin shi wannan da yawa daga magabata sun sha akan bukata kuma kowace ma yace saboda haka mumini ya kamata ya sha a baban ya sha da niyyar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mai da tauhidi aqida yace wal aula abinda ya mutun shi aka Allah tabbatar mai da aqida da kuma tauhidi kin shi shine bukata wadda take ta gaba gaba kuma ba lai kenan ka sha kan kowace irin bukata kuma koda ko a ce ruwan zanzam din nan misali ka sha shi hallau shekara ka kowa ba wai a lokaci ɗaya ba kuma koda a ce ɗauko shi kai ka tahi da shi wani guri hallau ka sha almuhimmi dai shi karan kan ruwan ba lazim bane he a gurin ko a makka misali ko ma a ko ina ne kuma sannan babu zancen wai za a ce misali a yi wancan da aka faɗi na ɗawafi ka gani a yi ɗawafi ko kuma a yi wani abu wanda yake na da ba'a Allahumma sai in kamar yadda ibn qayyim Allah cikin shi da rama ya faɗi babar tajriba yace da rashin lahiya ta kama shi ya gagara samun magani wajen likitoci yace sai tafiya aiki haji sau da haka sai yake ma kan shi magani ta hanyar shan ruwan zamzam sai ɗebo zamzam sai karanta abin da ya sauwaka na fatiha shi ma wannan kai za ka karanta fatiha ba wani ba zai karanta ma kai ne za ka karanta suratul fatiha ki a ciki ya ce nake shahe na samu matuƙar waraka daga waccan cutar da kuma ƙarfi abin nan sau da kaga ita ma fatiha ƙur'ani waraka ne wani na zulmin ƙur'ani ma wasu fan wa rahmatul mu'min haka kuma shi ma zanzam waraka ne daga cuta kenan ka karanta a cikin ruwan zanzam wannan ba wannan bane babe ne na halak kuma yace yayi tajriba ya samu kenan waraka akai kenan babe ne na tajriba yace kai har ma na zamanto ina siffanta wannan ga dukkanin waɗanda suke kawo jajen cututtuka da kuma bin ne ce ina siffanta musu cewa su je su dinga karanta fatiha a ciki amma kai mai rashin lafiya kai ne zaka karanta amma yajibul mutarra idza da'a akwai abin da kawai la yasul muslimu jahalu ka gani ba wai ka sa akwai wanda ya ce to kaga muna da wani a gashi a karanta mana ya karanta mana mun ba da abin sadaka to kai yanzu matsayin ka na musulmi baka iya ba alhamdu baka iya ba faraki da nasu su ma sai ka sa karanta maka kenan wannan ya nuna wani sai kuma ya ce annabi sassan fasaqaitu rasulullahi sassan min zamzam sai da shahada annabi sassan daga zamzam fa sharibuhu qa'imun kuma ya sha halin yana tsaye wa fi riwayatin anhu annahu kana yawma idhin ala ba'ir yana saman raƙumi ne lokacin kenan imma sababin turmutsatsi da yawan al'umma kaga in annabi sai ce ya tsugunna akwai mashakka dan ya nuna halaccin wannan sallar sai sha tsaye kenan ya halitta mutum ya sha abin sha tsaye amma kuma abin da ya zamanto ya tsugunna shine yahi daɗi shine yahi shiga shine yahi abin nan shi yasa mafi yawan annabi sallallahu a tsugunne ke sha nan sai shi yasa aka ce ya sha tsaye saboda kenan yayi wani abin da ba saban ba amma ka'ida shatse kuma shi ne mamu zalar sassalam ya ce kenan wanda zai sha shatse ya ce masu yin abu wurin da ta yi buwan ta shara ma aka haza leru musannan kana so ta sha ta har ka yace ya ce faƙi da shari ba ma aka manuwa khairu sharrun minha wanda ya yi ta shari ma sha ruwan tare da kai ma'ana shi dan ya sha ruwan tare da kai haka kuma manzo Allah sallallahu yake cewa kenan ishrab qaima faman sha faman sha qaima fali wanda ya sha a tsaye ya amayar da shi to kaga almuhimmu abin da yake kenan sha a tsaye shine wanda yake amma sha a tukunna ko amma ya halitta mutum ya sha a tsaye saboda wani dalili kenan mutum sai ya zamanto ya sha a tsaye kamar tarokin kamar rashin dama ko gurin ba dama ka tsugunna ko kana sama abin hawa duk sai ka sha a tsaye wallahi ta'ala a zaune shine a tsugunna shine yau shi da dalili zai da ta matsala ne kawai Wannan ma'azagar mashi da ana sha da niyoyi da yawa ko kowace niyya kowace niyya lima shiri balau kamar misali za a iya sha da niyya masu yawa kamar niyoyi da yawa ko misali za a iya sha da niyoyi da yawa Allah bani kaza kaza kaza kaza kaza duka duka duka za ka gami ba he ɗaya ba Allah ta'ala ala na na na wanda shi na tun sarsarar shi tana koma zuwa ga wani amince wasu al'ajabi yawa tana koma saboda shi ma gado ne suka yi shi ma gado ne suka yi abin har ya zo kan shi kamar yadda ya zo kan kenan abbas bin abdul muttalib shi ma haka eh ka'ida dai su ne tunda ai ba a amshi musu ba wallahu ta'ala alam amma haka su irin safin suke faɗin ci har lokacin su to kuma iri irin wannan abubuwa zaka ga yawanci duk gado ne duk yawanci haka ake tafiya eh, saboda haka na
labarin na aka na ji ba zai yauwa har yanzu ko yauwa to ka gani suna kulawa ai da wannan janibi ga suna kula da wannan janibin na salsala ga su gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad ka amin ci da ran barka da Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim ka amin wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad واجعل لهم من راشدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وآمنا من خزي الدنيا وعذاب